الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga ubangiji subhanahu wataala da ya kaddara mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi muna 21 ga wata na farko shekara ta 1439 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina a wanda ya dace wa 12 watan goma miladiya ta 2017 a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu muna cikin karatu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha sifar sallan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tun daga kabbar al-harama har zuwa sallama kamar kana ga yadda manzon Allah yake sallah a wannan zai zama to darasi na tara da darasi na tara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a sati da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shahi istiqbalul ka'aba fuskantar ka'aba da bayanai da ayoyi da hadisai da suka biyo bayan haka a bayan mun tashi daga karatu a sati da ya gabata akwai wata gaba wadda na faru magana akan ta ko ban kammala ba shine maganar istiwa'in ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshin shi a na kawo waɗannan ayoyi da suke cewa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala azwa ƙarshen aya abdullahi dan abbas allah ta da za a gare shi da aka tambaye shi tafsirin wannan aya sai ya ce huwa ma'akum bi ilmihi ubangiji yana tare da ku da ilimin shi babu wani abin da bawa zai aikata a ina zai aikata shi face yana karkashin ilimin allah subhanahu wata'ala kuma shi ne ta allah ya ce wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma lalle ubangiji subhanahu wata'ala ilimin shi ya kewaye komi da komi da aka ne ubangiji subhanahu wata'ala ma'akun bi ilmihi la bi zati kuma idan ka ɗauka a talib ta wanda muke karantawa yau da gobe kuma kowa ya da su ana ta karanta su a ko'ina in ka ɗauki risala muqaddima ta abu zaid alqirawani maganar da yake kenan ya faɗi abin ƙarara wanda iya cikin aƙida wadda ta mazan jiya sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama yarda da cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana sama wani dalili ya tabbata akan haka kiran da shine dan tsokaci kaɗan game da darasin da ya gabata na sati a yau za mu tashi alƙiyamu malikin cewa alƙiyamu bayan ga inda ya kamata a ce ka fuskanta lokacin da ka zo sallah shine shine kaba ko kuma a ce jiha bangare na gabas misali mu ana to bayan shi kuma abinda zai biyo baya tsayuwar da za ka yi na sallah zai hukunce shi to a nan muhammad basmul a cikin sharhi da yi wa littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alqiyamu fi salatin mafrudati ma'a alqudrati wa adamil mani'i huwa rukunun min arkaniha tsayuwa a cikin sallah sallah ta farilla tare da ikon iya tsayawar babu wani abin da zai hana ka tsaya to wannan tsayuwar rukuni ne daga cikin rukunan sallah an gane to shine malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa a cikin littafi wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqifu fiha qa'iman fil fardi wat tadawwu ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yaqifu fiha yana tsayuwa a cikin ta ita sallah qa'iman yana tsaye a saman diddigen shi fil fardi a cikin sallah ta farilla wat tadawwu'i da sallah ta nafila kenan ko sallar farilla ko sallar nafila an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake shine tsayuwa malam sai ci gaba da cewa itimaran itimaran bi qawlihi ta'ala game da koyi ne ko kuma cika abinda Allah mai girma da buwaya yace wa qumu lillahi qanitin ku tsayu ga Allah subhanahu wata'ala kuna masu hali nan zuwa kuna masu hali na da'a wa qumu lillahi wa qumu lillahi malaikata al-muradu bil qiyami abinda ake nihi da qumu anan al-qiyam shine ce al-qiyam fi salat tsayuwa a cikin sallah kama qalabna al-jawzi kamar da ibnu al-jawzi ya faɗi a cikin tafsirin shi zalul muyassar haka kuma da yawa daga cikin malamai aka haka suka faɗi wa qumu lillahi ku tsaya a cikin sallah ku tsayu ga Allah subhanahu wa ta'ala qanitina bi ma'ana qa'i'ina kuna masu da'a kuna masu biyayya kina dukkan wani abin da zai zamanto baya cikin aikin sallah ku rabu da shi ku zamanto masu da'a ga Allah subhanahu wata'ala sai ma da yake cewa amma fi safari amma a cikin hali na bulaguro fa kana yusalli ala ra'ilatihi nafilata ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana sallatar sallan nafila a saman abin hawan shi kamar da bayani ya riga gaba da ku mun gani sallan nafila yana sallatar wannan sallar a saman abin hawan shi amma sallah na farilla sai ya sabko ya fuskanci alƙibla mala yake cewa sallali ummatihi kuma kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta wa al'ummar shi an yusallu fil khawfi shadidi ala aqdamihim su yi sallah a cikin tsoro na tsanani idan ana cikin halin ba dama ko kamar da makaranta hadisin da ya gabata in ikhtalafu fa inna ma huwa takbiru wal ishara idan aka aka caku tsakanin musulmai da kafirai wajen jihadi to abinda ake bukata a wannan lokaci shine abin da ya shahi nuni kenan da nuni zai wannan sallah amma idan ya zamanto ana cikin hali na nutsuwa kenan wajibi ne mutum ya salla a sama kawahon shi in babu wani dalili ko wani uzuri wanda zai hana shi tsaya to manzala sallallahu alaihi ya sunanta wa al'umma shi an yusallu fil khawfi shadid su yi salla a cikin hali na tsoro mai tsanani ala aqdamihim su yi a saman a saman diddigen kafafun su a tsaye idan za su iya aw rukbanan ko kuma su yi shi a saman abun hawa ko a saman kafanka ko kuma ka yi shi a saman dokinka ko mota ka kwana makamancin wannan malice kamata addama kamar yadda bayani ya riga ya gabata akan haka sai malice wa zalika qawluhu ta'ala kuma wannan ai shine fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun Allah ke cewa yake jan halin yake jan hankalin masu imani hafizu ala salawati ku yi ruko akan ku kiyaye sallolin nan guda biyar asuba azhar la'asar magriba isha'i waɗannan sallolin guda biyar ku yi ruko da su ku kiyaye su ku yi su kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ku sai Allah ya ce was salatil wusta kuma da sallah ta tsakiya da sallah ta tsakiya malamai suka ce ita ce sallar la'asar ita ce sallar sallar la'asar malaka ta wahiya wahiya salatul asr ala al-arja' min aqwal ahli al-ilm magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai ma'abuta ilimi ita ce sallar sallar sallar la'asar kenan kuyi kuyi ruko akan salloli guda biyar kuma da sallar la'asar sallar ta tsakiya wanda suka ce a kenan ƙarin fa'ida ita wannan sallar tana da wani makana tana da wani matsayi nata na musamman an gane bayan an ambace su gaba ɗaya sai aka zo aka keɓance da ambato kamar da kuma su da yawa a cikin ƙudani haka tana faruwa allah ke cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu tanazzalul mala'ika a cikin daren lailatul qadari mala'iku suna saukowa sai ce war ruhu kuma da mala'ika jibril mala'ika jibril kaga yana cikin mala'iku shi ma amma saboda girman darajar shi sai aka kebance shi bayan an ambata a kunshe kuma sai aka hudda shi aka hudda shi kadai to irin haka so da yawa yana zuwa a cikin alkur'ani mai girma to wannan kuma yana nuna ƙarin fa'ida da nuna cewa a kula akan wannan abin da aka ƙara ambata shi bayan waɗancan bayan an ambace shi a cikin gaba ɗaya to malik ya ce wa sirru fi takhsis salati al-asr bi dhikri li'annaha waqtan shighali an-nas fi al-'adati fahathahum 'ala al-ihtimam biha wa 'ala 'adami ida'atiha hatta yakhruja waqtaha yake cewa sirrin da yasa aka kebance sallar al-asr da ambato akan sauran salloli yace li'annaha waqtan shighali an-nas fi al-'alam kamar lokaci ne da ɗan adam ya yi shagaltuwa a al'adance idan harkokin duniya ake a lokacin to ba dama ya kai kan kaba ya kai wajen daɗin har kuma watakila wani yana can yana hutawa wanda wannan hutun zai ja shi har ya rafka ne bar sallar talaka shi da malaki an bata cewa kamar lokaci ne na shagalar mutane suna shagalce da haka fahassahun sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wannan ayar sai ta kwadaitar da su ta zaburar da su ala lihtimami biha akan su ba da kulawa da ita wannan sallar ta la'asar wa ala adami idha'atiha kuma kar su tozartar da ita su walakantar da ita har lokacin ta yuta sai malik ya cewa ai wa qad jaa fil hadisi ya ma zo a cikin hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su gaba daya abdullahi dan umar yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake ambata sallar la'asar duk mutumin da sallar la'asar ta bar shi to wannan mutumin kamar yayi asarar iyalin shi yayi asarar dukiyar shi duk wani abin da ka mallaka na kuɗi kamar kai asarar shi duk wani abin da ka mallaka na mata da 'ya'ya da jikoki da kaza da kaza albarkata ta iyali duk ka rasa shi idan sallar la'asar ta barka kamar ka rasa iyalin ka rasa dukiyarka wannan ya zo a cikin hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka da haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada ya bada kulawa ya bada jan hankali game da wajibi ne dukkan mutum mai imani ya baiwa sallar la'asar wani kulawa na musamman saboda idan ka rasa ta kamar ka rasa dukiyarka ne idan ka rasa ta kamar ka rasa iyalinka ne gwagwarmayar da ake a cikin rayuwa kaf a kai a kawo a kan me ake yi bai wuce tara dukiya ba bai wuce ba ya za in samu gidan da zan shiga ya za in aura ya za in yi suna ya za in ciyar shi ne kawai to sallar la'afar idan ka kubce maka kamar ka rasa waɗannan abubuwan gaba ɗaya da kaga wajibi ne dukkan mutum mai imani ya bada kulawa ta musamman game da sallah ta la'asar da sauran salloli gaba daya sai malaka cewa wasu salatul wusta wa qumu lillahi ku tsayu ga Allah subhanahu wataala kuna masu halin da'a fa in khiftum amma idan ku zaman to kuna cikin hali na tsoro farijalan to ku yi sallah a saman diddigen kawahon ku a tsaye aw rukubanan ko kuma ku yi a saman abun hawan ku fa idza amintum in kuma kuka shiga cikin hali na nutsuwa to fadhkurullah ku ambaci Allah bi ana ku yi sallah kama allamakum kamar da Allah ya sanar da ku malam ta kunu ta'lamuna abinda ku kasance ku to san shi ba da sai malik ya cewa wa salla sallallahu alaihi wa sallama fi marad mautihi jalisan kenan wannan dalilai akan yin sallah a tsaye to in ya ta'azzara bakar lahiya an ka tashi hajijiya kake ko kuma idan ka tashi zaka iya zubewa dole sai ka sallar nan a tsaye a a shi ne malin ce wa salla sallallahu alaihi wasallama fi maradi mautihi manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya yi salla a cikin wata rishin lahiyar shi ta ƙarshe wadda a cikin ta ne ubangiji su bala ta'ala a shirayewar shi jalisan ya yi salla a zaune kenan bayan yin salla a tsaye wannan shi ne abin da ka sani idan babu abin da zai hana ka babu larura amma idan uzuri ko larura suka fito to babu lahi zaka iya ta a zaune dalili ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya salla ya salla a zaune wa sallaha kadhalika marratan ukhra qabla hadhihi kuma wani lokaci ma na daban kafin wannan rashin lahiyar da manzo ya rasu a cikin shi ai a wata rana ma ya taba yin salla a zaune wani lokaci ne malai ce hina shtaka lokacin da wani rashin lahiya mai tsanani ya lullube shi وصلى الناس وراءه قياما manzala ya salla a zaune a matsayin shi na liman su kuma mamu suna tsatsaye suka yi salla fa ashara ilaihim an jilisu sai musu nuni cewa su zauna saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yanda yake gani daga gaba kuma yana gani daga baya abin da ake a baya yana gani ubangiji subhanahu wataala yana nuna mushi to yana jan su sallah yana yana zaune su kuma suna tsatsaye sai ya musu ishara da hannun shi cewa su yi mi cewa su zauna ka kenan babu laifi idan ta kama kana iya ishara a cikin sallah idan ta kama ya zama larura ko dole wani yaro misali zai zai banna ko zai ja wani abin da zai hallaka a wannan lokacin sallama ka to kam kana iya bari ka je ka kama shi ka ajiye shi a wuri amintacce kuma ka zo ka ci gaba da sallar ka kamar kana cikin sallar wannan aikin da kai bai bata maka sallah ko bai sa ka kamar ko ba ne dalili zai zo akan haka insha Allah ta'ala to shine ma da yake cewa wa sallan nasu wara'ahu qiyaman mutane suka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye fa ashara ilaihim arijlisu manzon Allah yayi musu ishara akan su zauna fajalasu sai suka zauna falamman sarafa lokacin da manzon Allah ya kare sallah qala sai yake cewa in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris wa rum manzon Allah yake cewa saura iris ɗazu da kun aikata irin aikin da farisawa da ruwa suke aikatawa waɗanda ba su da addini ya kumuna ala mulukihim wahum ƙud suna tsayuwa a saman shugabanninsu wahum ƙud alhali shugabannin suna zaune kana zaune saman kujera wasu a bayan ƙarar tsaye manzala yana kaga sallace ake ko ba da gangan ba ne zauna a rishin lafiya ne bayan da zai yi to amma duk da shi saboda kasancewar mutane ka asnanil mishdi fil islam annasu annasu sawas mutane ɗaya suke matsala yana zaune rishin lafiya ya matsa mashi ya zauna amma wanda ya tilastar da su ma ma mu dole su yi sallah a zaune dan mi sai matsala yake cewa kun kusa aikata aiki aiki na banna irin aikin rumawa da farisawa me aikinsu ya kumuna alamulukihim wa hum suna tsayuwa a saman kan shugabanninsu su kuma shugabannin suna zaune manzala ya ce fala taf'alu kar da ku aikata haka fala taf'alu kar da ku aikata haka innama ju'ila ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman dan ayi ko dan ayi koyi da shi duk abin da ya yi za ku manzala sallallahu alaihi wasallam a nan ya ji hankalin dukkan wani mutum mai imani a kan mi a kan wani a zaune wani a saman kai shi a tsaye in ba wani larura adda kai ba na tsaro ko na makamancin wannan ko kamar yan agajin suke tsayawa kuskure ne kuma baya halatta kaga manzala shi bai lahiya ne ba ba kawai ganda ba ne ya zamna bai da lahiya ne kuma sallace ake kuma su wanda ba duka lafiyarsu lau amma aka ce musu zauna saboda liman yana zaune kuma da suka kare manzon Allah yake cewa kun yi kiris ku aikata banna irin banna ta Faris da Rum suna tsayawa akan shugabannin su ko shugabannin suna zaune kuskure ne kai kana zaune ne ke a saman kanka a tsaye bare fa akwai wata riwaya ta da manzon Allah yake cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk mutumin da yake so wani ya zo bayan shi ya tsaya shi yana tsaune mutane a tsaye don a gane cewa shi wani ne manzala ce ya zaɓi inda zai zauna a wuta ba ha magana ɗan wuta ba wannan an wuce wajen yanzu inda zai zauna ne zai zaɓa da sunan malami da sunan shugaba da sunan ma komi ne ne matuƙar ba larura addakwai ba larura na tilas misali na tsaro ko na makamancin wannan a yana yiwa wani ya kawo farmaki wannan wanda yake tsayen nan da bindiga a wajen shi ko da kaza watakila ya kawo kariya gurgudun da zai iya haushe min kabil haza amma haka kurun kana zaune su a bayan kasa tsaye kuskure ne man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa ma'anahu min an-nar da zaɓin da zai zauna a cikin wuta to kuma ƙari akan haka jabir yake cewa babu wani wanda muke muke girmamawa mai mutunci mai daraja mai kima a cikin idanmu sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan ya zo waje ba ma tashi saboda irin ƙi mun san yadda manzo Allah yake ƙin abin a tashi daban a tarbo mutum daban wani ya shigo in tashi in je in tarbo shi wannan addini ya rana shi amma kawai wani ya shigo sar kowa ya tsaye wannan sam ya ya ci karo da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la wannan kuma akwai maganganu wanda kuma akwai hadisai da suke gurbatattu a cikin abu eh wanda bayani akai shi wataƙila sai ko zuwa gaba ya zo akwai maganar amma kuma wasu daga cikin malamai sun raunanar da maganar amma haka kuru mai zo irin wanda za a gani a majalisi sai an zo tsarin arme ne shugaba ya zo a yi ja a tashi wani kuskure ne ko a klas madam da da madam ko mushe da ɗaliban shi haramun ne haramun ne ka shigo kuro kamar sallama assalamu alaikum wa alaikum salam halas ka samu lada ka samu lada amma har ka ga wani malami na kokarin ladabtar da yaran da ya tashi wai baya da kunya shi ko bai daga cikin tsarin karatu akwai wanda daga cikin magabata malami ne shakundum idan sarki ya zo kowa ya meke shi ba ya meke aka samu su fara suka yi suka cewa sarki wani fara na kan ka zo waje bai tashi sarkin da yake yadiri ya'i ma ya fa'al sai kira shi alal infira ya ce wani na ji an ce an na zo waje maka tashi ya ce eh ya ce misa maka tashi ya ce saboda karɓin taimaka maka akan shiga wuta ya ce wanda suke mekewa gaba ɗaya suna tunkuɗa kai ne akan ka shiga wuta da yake sani zaki kuma akwai nau'i na tsoron Allah tare da shi yasa aka basa da aka duk girman ka da ɗauki yanzu babban abu za a ga wataƙila mutum malami ne ba amma zai zo wuri kuma a yi ca a yi a don a nuna yana da jama'a har akwai wanda zai aiki ɗan aiki su je su ɗan kakkawa wurare da daga ya zo a yi tsaye a ganewa ne ya zo shi kuma duk yana daga cikin ɗabi'un da halaye na managartan mutane suna koya kansu da zama to ya zo ba a san ya zo ba da yawa daga cikin magabata kasu duk mutumin da kake ga yana so sai ya yi su guri sai ya bayyana kai sai ya nuna ya zo gaskiya akwai alamar tambaya cikin haka shi shirin fa'ida me fa'ida a ciki balarabe zai taso daga ƙauye ya zo masallacin manzala sallallahu alaihi ya zo ga manzala yana cikin masallaci amma ya kasa gani waye sai na tambaya ayyukun muhammad waye muhammad a cikin ku a lokacin duka ya ce ga manzala sallallahu alaihi wasallam ba wata kujera za a mai banga shi shi a sama ya yi wannan su kuma gaba ɗin mutane a zubi da ƙasa sai ya zuwa tambaya ayyukun muhammad waye muhammad a cikin ku haka khalifofi da suka biyo baya shi yasa man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah wannan kaida ce manzala ce duk mutumin da ya kaskantar da kanshi dan Allah to Allah ta dauka shi amma da ƙarfi da yaji dole sai an san waye kai wannan bai daga cikin ɗabi'a da tsarin karantarwa addini da haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce musu yayi kiris ku aikata aikin fanna ku aikata aikin mutanen Farisa da Rum suna tsayuwa a kan shugabanninsu alhali shugabannin suna zaune manzala ce fala ta fa'alu kar da ku aikata yanzu akwai wani zancen ƙarin bayani kuma shubu haɗe da ake kawo ba lokacin da sa'ad bin mu'az ya zo manzala ke cewa ƙumu li sayyidikum imana ƙumu ila sayyidikum fa'anziruhu har akwai riwayar da zuwa ga ku tashi ku je wajen shugabanku ku sabko shi daga sama abin hawa da yake sama kaga da yake da kawai ka zo wuri a kowa ya tsaye wanda bai daga cikin ɗabi'ar addini kuma an baka hankali wani abu sai kai ka wuta to haka kuma malami a cikin fasali shi ma da ɗalibai in ka zo kowa ya zama a yanda yake assalamu alaikum wa alaikum assalam kala in ba su tashi ba ba za su koyi darasin da za ku yi musu ba me fa'idar nasu tashi akwai wanda ya sani ya daɗa mana sani fa'ida na idan mushe shigo kalas yara su tashi su tsaya me fa'idar shi a cikin tsarin karantarwa Hmm? girmamawa ne to addini ya ya karya shi da aka mai kokari matuƙa mutum shi ya sa malam da ahalari tun daga farko yake cewa baya halatta mutum ya aikata wani aiki har sai ya hukuncin Allah ka aiki saboda yaka je kai ta aikata aiki ashe kai kana nan kana ginawa kanka ramin da zaka binne kanka da kanka kana doro baka san ma abun miye asalin shi miye wannan shi amma ka kafe cewa kaza da sai an yi shi to da ka bai daga cikin tsarin addini wasu wasu a tsatsaye a bayan wani yana zaune bai cikin tsarin addini ko kuma mutum ya zo wuri a tashi bai cikin tsarin addini Allah ya tusa su ta mu akan bari dukkan wani abin da yake ya cikar da addini to sai manzo Allah yake cewa innama ju'ila ju'ila al-imam li yutamma bihi ai ku fasali cewa daga yau an sanya liman ne don ai koyi da shi da aka sa maka liman aka ce wannan shine liman to ana nufin kai koyi da liman illa manzo Allah ce fa iza raka'a farka'u in yayi ruku'i ku ruku'i misali ka kuna tsaye ana cikin sallar azhar ka karanta Fatiha ka dauko da sura kana fafatawa sai sai liman ya ce Allahu akbar yayi ruku'i ba za ka ce ba sai ka gama karanta surar ka tukun za ka yi ruku'i a in yayi ruku'i kawai kai tsaye shi zaka kai kaka riga shi ruku'i amma da in yayi kai fa idza raka'a farka'u in yayi ruku'i ku ruku'i kai ka ce sai ka kada abin da kake yi wa idza rafa'a farfa'u har kuma in ya dago ku dago ka dago kai ma kai zuwan ka ruku'i kenan subhana rabbil azim wa bihamdihi so ɗaya ka hadi kawai limai ce sami Allahu liman hamida baka ce sai ka yi da kawai gowa wanda shi ne tantagaryen koyi da liman wanda aka sa maka amma sau da za a ga mutum an yi sujada an taso watakila wani ya kaya tahiya ma shi har da cikin sujada wai bai zama abin da ke ba wannan kuskure ne kuskure ne wanda zai ƙi taɓa maka sallah ko ya rage maka ladin sallah yana tasowa ka taso kai ko karatun fatiha ne misali a cikin sallah da ake koyi karatu ba kama ba yana yin rukuni rukuni kai umarni aka baka kuma akwai nan zalla ke ta fa qira'atul imam lahu qira'a karatun liman kaman ashe yake tsayawa akan bacin karatun mamu in shi yayi aka amince aka ce wani liman ne to wajibi ne abin da yake in yi rukuni ku rukuni in yi taso ku taso manzala ke ta wa idza salla jalisan in yi salla a zaune fa sallu julusan ajma'una kuma ku yi sallah a zaune gaba ɗaya kenan wancan shi yana zaune ko kuma kuna tsatsayi wannan kenan magana akan abin da ya shafi tsayuwa a cikin sallah yanzu wurin da ya kamata mutum ya yi ƙoƙarin tsayawa da irin faɗin ƙafafuwanka matsewa za ka yi buɗewa za ka yi ya za ka ɗauka daidai tsayuwarka da za ka yi a cikin sallah zaman to ƙafafuwanka suna mai zurfin daidai faɗin gangan jikinka yanzu misali mutum iya ɗan girma za ka misali zai ɗauki wuri kamar haka daidai tsarin tahiyar jikin shi an ka duba tsayuwar da yi idan ka duba tsayuwar da yi in ka duba ƙafafuwan shi sai ka bai matse ba ko bai buɗe ba amma sai ka zo ɗan kaɗan da kai sai ka ɗauki wuri kamar haka duk wanda sun kayan da kaya kayan wani kayan haka ta ga wani batsiwa wani ba ka yi ƙoƙari ka tsaya daidai faɗin gangan jikinka daidai irin yadda za ka tsaya idan kana da jiki babba ma sha Allah ke sai ka ɗauki daidai mai zurfin jikinka idan kuma jikinka ɗan ƙarami na hannun yadda dai an ɗinka yadda an san a tsaye kake can baka buɗe ba ko baka haɗa ƙafafunka ba kenan ka tsaya daidai gurgurun yadda ya kamata a ce an tsaya wajen tsayi wannan idan ya zamanto ƙawahuwanka wajibi ne ka kula da su kar su rika kallon gabas masu gusum ɗaya ta kalli gabas masu arewa a aka ce tsayuwa a cikin sallah ya zama duk ƙawahuwanka aka suke a daidaice suwa da kansu sun kalli gabas suwa da kansu sun kalli gabas su da za ka mutu haka sai ga shi haka a matsi kenan ka tsaya ka yi kuri ka daidaita ƙafafuwanka kuma yau da gobe ne kaka ce ban na iyawa a wannan kalmar kar ta zo maka a cikin kanka sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna manyan su su Umar su Abubakar manya ne a lokacin ma amma suka zo suka tankwasar da rayuwar su rayuwar suka maida ta a irin tsarin karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu zance barna iyawa kenan kai kokari ka duki daidai fadin gangan jikinka wajen tsayuwa bayan haka nan kuma kai kokari kahuwanka ya zama to gabas jiha ta gabas suke kallo ba gabas maso arewa ko kuma gabas maso maso gusu suke kallo idan zama to a cikin a cikin sahu ne ana kuma ana bukatar a daidaita sahu a cikin tsayi wannan saboda daidaitar sahu yana cikin cika sallah haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yan uwa musulmi duk lokacin da za ka yi abu da sunan addini to kana bukatar dalili karka ce a mu haka muka saba kowa sai ya tsaya ya ji kowa bai taba shi la la la haɗewa za a yi wanda yana cikin abin da zai cika muku sallah idan kuka bar sarari ƙohohi tsakaninku shaidan zai rika shiga yana hutana muku wasa harka ce a aitin da tu'an aka rihe wanka to wanda take tsakanin ƙahuwan ka guda biyu ba ruwanka abinda manzalla ya ce ku toshe wannan ubangiji su mara zai muku maganin sana amma in kuka bar wannan to daga nan shi ɗan zai rika shiga ya shiga can ya huta can ya shiga can ya huta can kenan ku yi kokari kuma a nan wajen daidaita sahu diddigen kafa ake haɗawa daga baya zai fara ba daga gaba saboda kafar wani tahi kafar wani tsawo in kuka ce za ku haɗa ya tsotsin ya tsotsin kawon galibi ya tsaye haɗa wanda shi ma kuskure ne in na daidaita kafa ta kalli gabas cak kai kai daidaita ta kalli gabas daga nan ƙarshen diddigen daga nan za mu fara aunawa idan muka tashi hawa saman samu ga yadda ya kamata mu yanzu misali nan shi da kuto samu to an nazo haka ya kamata ko mu aji a nan ya zama to idan nan zai da kawa haka malamin da nan to daga nan za mu fara auna na nan ne ake soji saboda yana yawa tsawon ya sha wuta yanzu in dai haka ya yi haka shi ke nan haka kaga haka mu za a amma ya zama to a irin da ne ake yi ka ji abin da ya tsakar ma amma in diddigen mu muka hada ta ga haka mu za a wannan iya da kyau mu gyara kenan ba ya tsakawa kawai ake hada ba kenan mu yi kokari mu hada diddigen kafan mu wanda sai ya taimaka akan sahun sai ta hi cas ka annahu bunyanun marsus za ga su a jere amma da ya zama kowa ya tsaya a gehe to sai ga shaitan yana ta wasa da ku a cikin sallah kuma bugu da ƙari ba za a samu fahimtar juna tsakaninku ba babban bala'i in sahu baya daidaituwa to wannan bai wannan magana wancan yana hararan wancan wancan yana kaza amma in ku ka haɗin nan wannan abubuwan da za ku akwai wani sirri a ciki wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan ya karanta da sahabba ya karanta da su tsayuwa akan sau wata rana da yazo sai ya ga wani ya turo kirjin shi to mu ko yanzu ka duba halal da za ka ga mutum a tsaye shi ba a tsaye ba shi ba a sunkuye ba ka gan shi bai tsaya yadda ya kamata a ce ya tsaya wa tsayuwa can wani ya turo kirjin shi manzala sallallahu alaihi wasallam har an tara sallah sai ke cewa me yasa an daidaita sahu wanda daga cikin ku zai turo kirje shi yace to ku tsaya ku ji la taswunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum ko ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya sassaba tsakanin tsakanin fuskokin ku zama to ba ku fahimtar juna ka duba ba cikin shi ko kirje shi ya turo to mu kuma ayyuka ta ka sai da wani bai so tsaya kusan wani wani bai so tsaya kusan wani kaza kaza maganganu kala kala saboda in aka bar tsarin karantarwar da Allah madaukakin sarki aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita to sai an gaba kyau shi Allah ke ta falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim su yi hankali wanda suke saba wa umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitina kar ta same su fitina kuma ta kunshi komi da haka yana mutum ya yi kokari matuƙa ya ga cewa wajen tsayi wannan ya kalli gabas da gaske ya tsaya daidai cak a nutse wanda wallahi tsayi wannan a karan kanta in ka yi tsayuwa mai kyau allah tana ƙara hakan su a cikin sallah amma ka zo ka yi wani tsayuwa kamar wasa ake kamar da gaske ake to wannan kusan shine abin da ya shafi tsayuwa a cikin sallah tsayuwa a cikin sallah kenan dai tsayuwa a cikin sallah in babu larura wajibi ne magana ta gama malaka ta salatul maridi jalisan sallar marar lafiya a zaune kenan idan mutum baya da lafiya ba zai ce wa dole sai yayi sallah a tsaye Allah ya baka dama addini ya baka dama cewa kai sallar nan a zaune malaka ta wa qala wa qala imran ibn husayn radiyallahu anhu imran ibn husayn Allah ya kare da gare shi yake cewa kanat bi bawasirun yace na kasance ina da basir ya kasance iya da basir bawasir jam'i ne basur shi ne zamanto mufrad din shi basur basir ne da hausa da ake cewa ina da asalin kalmar da larabci ce mun wani garin muka muka aro ta sai muka shigo da ita cikin hausa kenan imran dan husain yake cewa ya kasance ina da basir fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai manzon Allah yake cewa salli qa'iman ka yi sallah a tsaye idan kana iyawa idan kana iya sallah ka yi sallah a tsaye fa'in lam tastare faƙa'idan idan ba ka iya yin sallah a tsaye to kai ta zaune idan ba ka iya sallah a tsaye ka yi ta zaune fa'in lam tastare idan ba ka iya fa'ala jambin ka yi sallar a saman haɗaɗɗarinka a kwance kenan ka yi a tsaye in ba ka iya a zaune in ba ka iya haɗa kwance saboda sallah ba ta sabka akan mutum mai imani matakar akwai hankali a cikin shi matakar akwai hankali babu wani uzuri wanda zai zo sallar ta saraya ba mun gani ba a cikin yaƙi ana yi ba lafiya a bai ɗaya tashi yi alwala sai ya taimama a bai iya yin taimama ba iya mishi taimama kuma sai sallah haka nan in dai akwai hankali to in sallah ba ta sabka da wani kuma yana bukatar mutumin da zai jiya shi ma ya zama to iyar dan guziri na addini idan ya zama to jahilun ne murakkab jahili ne fitik ga mutum yana kan gaba wata ila ya tashi wata ila ya karasa kuma ya tawasa lokacin sallah yayi baya baya baya nan fahar da shi bai kwatanta wuce wa ne sallah ko a cikin zuciyarka ne ka kadarta cewa kai kana tsaye in in karatun ma bai iyawa ya yi karatun a cikin zuciyar shi ba tare da harshe shi na ɗaguwa ba in wannan ma bai iya ya kadarta yana tsaye ya kadarta ya yi rukuki ya yi su wani rafil azim ya kadarta ya yi daga ba ɗaya a kadartawa kuma sai ya haɗa mashi tsakanin azahar da la'asar ya haɗa mashi tsakanin magariwa da ishayi ita kuma asuba a yi ta'ala da infiradi a yanzu lokacin sallar azahar ya yi kaga da ɗan dama daman shi sai ka ce wani ki sallar azhar kuma kai sallar la'asar kenan jam'i min jam'u taqdim sai a jayo sai a jayo la'asar sai a kata lokacin azhar sai su gaba daya to a lokacin misali azhar ga wasu magunguna ga wasu wani serum ga wani waye ba dama sai a jinkirta ta sai lokacin sallar la'asar ya zo sai a jam'u ta'khir sai azhar sai la'asar wanda ta tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam haka hatta a cikin bulagu ko kuma hali na rashin lahiya kenan shi ne imran ibn husayn yake manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune idan ba za ka iya ba kai ta a kwance wa qala aidan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yake cewa sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam kenan shi imran yake cewa na tambayi manzala tsira da amince Allah tabbata a gare shi an salatin rajuli wa huwa qa'id meye hukuncin sallar mutum yana sallah a zaune faƙada sai mazala yake cewa man salla ƙa'iman fa huwa afdalu wanda ya salla a tsaye to wanda shine abin da kai so kina din kaman yana yi wa din iya tsayawa yana yi wa kuma ina zama kamar yin azumi a kai kokari ka kwatanta na tsayin an bai wa yake azumi to sallar da mutum zai yi ta a tsaye ita ce mafificiya wa man salla qa'idan wanda kuma ya salla a zaune falahu nisfu ajrul qa'im yana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye in ba cikin hali ba na nami na larura misali na ana magana akan mutumin da yana yiwuwa an ya kokarta yi da tsaye kawai a zuwa to ladan za ka samu rabin ladan mutumin da ya salla a tsaye za ka samu misali mutum ya salla a tsaye an ba shi ladan 100 to in kai a zaune kai za ka samu ladan nawa 50 wa man salla na'iman wanda kuma ya salla a kwance na'iman anan ana nihin a kwance wa fi riwayatin a wata riwaya muttaji'an yayi salla a kishin gide kina a kwance falahu nisfu ajrul qa'id yana da rabin ladan wanda ya salla a zaune kina mataki wanda ke in kai salla a zaune rabin ladan wanda ya tsaye in kai salla a kwance rabin ladan wanda ya salla a zaune mutum ne salla a zaune ka bashi ladan 50 kai sai kai ta a kwance sai a baka ladan nawa ladan 25 wal muradu bihi al mari malik yace abinda ake nihi anan kenan mutumin da baya da lafiya faqad qala anas radiyallahu anhu anas dan malik Allah kare da gare shi yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito sai ya ga wasu mutane suna sallah a zaune ba su da lafiya a cikin halin rashin lafiya faƙala sai mazan lake cewa inna salatar ƙa'idi sallar mutum a zaune alan nisfi min salatar ƙa'im rabin ladan sallar wanda mutumin da ya salla a tsaye zai samu wanda kenan kamar zabura suwa ne kenan a lokacin duk wanda yake da kokari in ya jure zai yi a tsaye kenan tashi zai yi tsaya yana haka ce a kawai tun da an bani dama in yi a zaune ko kai a zaune ko kuma a tun da an bani dama in yi a kwance alhali kana iya zama kai ka ce bari in yi a kwance to rabin ladan wanda ya zaune ga gida to nan manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan mutane kenan ku sani cewa mutumin da ya salla a zaune iya da rabin ladan wanda ya salla a tsaye wa ada sallallahu alaihi wasallam mariba wata rana annabi muhammad tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ziyarci wani mutum mara lafiya ziyarar da manzara sallallahu alaihi wasallam ya kai mishi fara'ahu yusalli ala wisadatin sai ya ga wannan mutumin yana salla a samar matashin kai yana sallah idan ya zo inda zai sujada sai kuma tashi kai sai sai dungura fa akhadha fara ma biha sai wannan ya amshi wannan matashin kan sai ya wurga shi wannan mutum ko bai dala fa akhadha udan hey duk yayi wani katako li yusalli alaihi zawdi sallah kamar shi fa akhadha fara ma bihi wannan ya dauki wannan ya amshi wannan katakon na ko wannan wannan bangare na icce wannan ya wurgi da shi wa qala sai manzon ya ce mishi ka'ida ita ce salli alal ardi in istata idan zaka iya yi sallah kai ta saman kasa yake cewa wa illa idan ba haka ba kuma babu zancen kare ko wani abu kare kana zaune sai ka sujada ka kuma ta shanke daidai ko shi kare don galaba in zaka iya kawai kai kai sujada ka kasa idan ko ba zaka iya ba wa illa fa'u im ima'an sai ka rika nuni kayan wikin sujada baka iya zuwa sai ka yi nuni ishara cewa yanzu ina cikin halin sujada yake su wani rabin alamin kakari sai wanda lake cewa wajen nuni kuma waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika ya zamanto ka ita ce tafi sadduwa sama da ruku'inka misali ruku'i za ka yi da kai sai ka yi Allahu akbar sai ka dan sadda subhana rabbil azim subhana rabbil azim sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu kai kare in ka zo sujada sai zamanto kanka yadda za ka sunkuyar da shi a cikin sujada ya ɗan ɗara wanda kai a cikin a cikin rukuni kenan Allahu akbar a cikin sujada ma subhana rabbil ala haka kai karshe kenan na a cikin sujada na kenan wannan shine hukunci ko kuma yanayin yadda ya kamata mutum ya sallah a cikin halin rashin lafiya kenan dai kana da dama kai sallah a tsaye idan babu dama kai a zaune in babu dama kai a kwance wanda take a cikin tsarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a wanda ke nan hukuncin yin sallan mutumin da baya da lafiya mutumin da bai da lafiya ga hukuncin hukuncin sallar shi hukunci na gaba ma da yake cewa as-salatu fi safina yin sallah a cikin kolokolo a cikin jirgin ruwa kai ne kana cikin jirgin ruwa watakila zai yi watanni a cikin ana tattahiya watakila lokacin sallah yayi kuma kafin a kai inda za a kai a tsaya da tazarar lokaci kana so kai sallah a cikinta ya ya kamata ka yi hukuncinta kuma hukuncin jirgin sama mutumin da yake ta a cikin a saman jirgin sama hukuncinta hukuncin mutumin da yake tafiya a cikin irin irin shismuhu irin karkin nan misali kai ne baka ankara ba sallar asubahi har aka yi aka kammala ko kuma a lokacin da aka zo aka yi sallah kai ka yi imani ɗari wasu ɗari lokaci ne ba saboda ana haka wani lokaci to kuma saboda kai kaɗai ba za su tsaya sai ko kuma samun da kai ko kuma kai asma ba ya ya kamata kai ko kuma kana cikin jirgin sama ya ya kamata kai sallah ko kuma kana cikin batu jirgin jirgin ruwa ya ya kamata kai sallah to shi ne malai yake cewa ya kawo hadisi yake cewa wasu ila sallallahu alaihi wasallam an salati fi safina an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ya kamata mutun ya sallah a cikin jirgin ruwa ko a saman jirgin sama ko kuma a cikin mota wanda suke irin na tahiyya jama'i tahiyar mutane da yawa fa qala sai manzo yake cewa salli fiha qa'im idan zai yi kai sallah a tsaye ka tashi cikin jirgin ruwan da in yayi to kaga irin jiragen ruwa kuma na yanzu irin na zamani wuri a nitsi da komai da komai ba wani ba wani kaufi wanda ila akwai jiragen ruwan da za a samu sallacin ma a cikin su to wannan wuri kana iya sallah a tsaye to amma sunan magana ne akan kolokolo wanda ake ake tuka shi da da wannan iccen nan to kaga shi kuma da wahala ake samun istiqrari da samun tsayewa dama kawai tangal tangala ka ake tafiya mazalla ce illa an takhafa al-gharq sai dai in kana jin tsoron durmiya kana ga idan ka tashi akai wani haka wata kila ka kife ko kuma ka kifar da yan cikin jirgin ruwan gaba daya idan in kana jin tsoron haka sai kai sallaka a zaune sai kai sallaka a zaune walamma sanna sallallahu alaihi wa sallama wa kabura ko wa kabira ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi to kenan jir sallah a saman jirgin ruwa zaka yi ta a tsaye idan zaka iya ko cikin jirgi wanda yake na sama ko kuma cikin irin motoci wanda ake tahiya tahiya na jama'i wani uzuri ko wani larura ya fito maka baka yi sallah ba a lokacin da aka tsaya kuma yanzu kana bukatar kai sallah wataƙila tahiyar za ta ɗauki tsawon lokaci ba tsaya ba yawa to wannan alƙiblar ka alƙiblar irin mutumin da yake cikin cikin yaƙi tunda halin ka yanzu hali ne na larura wanda lake cewa idan ikhtalafu fa inna ma huwa takbiru wal isharatu kawai in irin wannan hali ne mazutu kabbara za ka riƙa kana zaune ba ka ita shi ka tsaya alƙibla ta ba kuma a lokacin ta zama tallar ruwa fa aina ma tuwal fa sama wani hullahi ta hauka duk inda aka huskanta kawai nan za ka nan ci alƙiblar ka kenan hukuncin ka zama ta hukunci ne na mai larura wannan shine bayanin da da malamai suka yi ƙarƙashin hadisan da suka zo daga manzon sallallahu alaihi wasallam kenan idan kuna tahiyya irin wannan tahiyyar kenan babu maganar abin da ya shafi alƙibla an an ka tani kibla kuke kallon ta biha wa ni'ma in ko ba kibla bace ba sallah ce ta kama ka dole ko a wannan yanayin ke kai ta kawai za ka yi sallah wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min harajin millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl a musulunci babu wani abu wanda yake tashaddu tsanani duk abin da addini ya zo da shi to da daga iyawa saboda wanda ya zo da dokokin shine wanda ya halicci adam kuma ya yi dan adam din sanin karan kanshi da kanshi ubangijin da ya halicce mu ya yi musanin kanmu da kanmu kai yanzu kawai zahirin da kake gani ga yadda kake cikin kaza ya haɗu da kaza ya ba da kaza kaza ya kaza da ku sani wanda ya halicci ya halicci dan adam san tafasir din shi shi kuma yace mushi ga yadda ya kamata ka rayu kenan sallaka da zaka yi a cikin sam a cikin jirgi a cikin jirgi jirgi na na ƙasa na na jirgin ruwa ko train ko abin da ya shafi jirgin sama kenan idan za ka iya tsayawa ka tsaya idan ba za ka iya tsayawa ka yi ta a zaune ko magana a kan abin da ya shafi alƙibla wannan ta sare daga saman ka illa an ta hafa lagara sai ka cewa lamma sanna lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekaru suka ja shi ya manyanta shekara manzo sallallahu alaihi wasallam nawa 63 ya lokacin da ya haura wajen shekara 60 din nan jikin ya fara rauni wa kabira ko wa kabura kenan ya manyanta ittakhadha amudan sai manzalla ya riki wani gimshiki fi musallahu a inda yake yin sallah ya atamidu alaihi yana dan dogara da wannan ginshikin kenan babu laifi kalat tijanta a idan ka tsaya sallar da za a yi za ka ja lokaci wataƙila za ka iya faduwa misali akwai katanga a kusa kana iya ɗan jingina da ita ko akwai wani abin riƙe kana iya riƙewa gimshiki ne gashi nan sai ka ɗan jingina da shi kaɗan ta'atamidu alaihi ka ɗan dogara da shi kaɗan wannan babu laifi idan da uzuri idan da uzuri amma ba haka ba kawai ana zaman lafiya ka rika jingina da abin jingina saboda kasala kuna makamancin wannan to manzon sallallahu alaihi ya riki a inda yake sallah amudan wani gimshiki ya atamidu alaihi yana dogara akan shi lokacin da shekarun shi suka ja wani kana iya tsayawa kusan wata katanga a karra ko wani gimshiki kadan ya dan kara maka karfi wannan babu laifi kuma idan zaman to a haka din ma zaka rika kon gaba kon baya sai ka nemi wuri ka zauna sai ka sallaka azumi kenan hukuncin sallah a cikin jirgin ruwa jirgin kasa jirgin sama da dami da irin motoci da ake hawa irin na jama'a abu na gaba ma yake cewa alqiyamu wal qu'udu fi salatil layl me ya hukuncin kana sallah sallar nafila la sai ma kuma sallah ta qiyamul layl an san qiyamul layl tsayuwar dare me aka yi so tsayuwar ba yawan rakawi ba tsayuwar ta hi fa'ida tsayuwar ta yi fa'ida ba yawan raka'o'i ba wani ya yi raka'a ɗari a cikin dare ba ran adadin raka'o'i aka yi so ba a tsayuwa aka yi so mazala sallallahu alaihi wasallam idan ka karance yadda yake kiyamun laili gaba ɗaya tsayuwar ce kuma na ka kira ta wani sauran kiyamun laili tsayuwan dare tsayuwa mai tsawo da mutum zai a cikin dare wannan shi kuma siffa ce daga cikin siffofin mutanen kirki wallahi galibi mutumin da ka ga yana kiyamun lili wannan mutumin zai kai labari da izinin Allah mafi yawanci saboda kaga yin sallar nan da zai ba wani zai nuna ba duniya ta yi kirin an yi shiru mutane an gama cin duniya an zo an ana rashin kori kai kuma a lokacin sai ka keɓance wata minti talatin ko wani awa ɗaya ko wani minti goma sha biyar kai ko minti goma ka fara kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har abu ya zama jikinka Allah ke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يجب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والله yin kiyamun laili a cikin siffofi daga cikin siffa na mutanen kirki ka tashi cikin dare a daidai lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana saukowa saman duniya ta farko hadisi ya tabbata akan haka sabkowar da ta dace da girman shi yana shela ina mai bukata ina mai matsala ina wanda yake bukata a wadata shi ina mai bukata a yaya mishi matsala a daidai lokacin da mu azaminmu muna cikin mi muna cikin cikori kuma ka tashi da sahi ka buga can ka kaɗo can ka halba can ka rasa ma inda zaɓe da ka fara tun da daren nan da sai sai ka yi da sa can ka roƙi ubangiji da sai kuma sai ka yi ƙoƙarin kama sababi ka yi kazar kazar allah sai taimaka maka to a irin wannan lokaci ya kamata bawa ya tashi ya roƙi allah allah ya inganta maka ɗabi'unka da halayenka allah ya shirya da ka tafarki madaidaici allah ya ruwa maka asiri a cikin rayuwa allah shirye ka allah shirye da zurriyarka allah ya ji kanka allah ya ji kan mahaifanka Allah ya taimaki addinin musulunci Allah taimaki musulmi duk irin wannan lokacin da wani mutum tashi saboda iya ɗaya daga cikin lokutan amsan addu'a kaso na uku kaso kaso na ƙarshe idan ka raba dare kashi uku daga fadawar rana zuwa hudu alfijiri sai ka ilga awa na awa nawa da kai akwai awowi kaza sai ka raba su kashi uku wannan kashi biyun nan sai ka bar su a kaso na ƙarshen nan sai ka tashi misali ka lissafa dare yana yin awa goma sha misali yana yin dare yana awa awoyi guda goma sha biyu misali in ka raba su kashi uku awa nawa nawa zai baka hudu hudu ko to in daga hudowar rana afon daga faduwar rana sai ka ilga in aka yi awa takwas to yanzu wanda zai biyo bayan nan awa na tara da na goma da na sha ɗaya da na sha biyu wannan shi ne kaso na ƙarshe a cikin dare wanda ubangiji yake shela ina mai matsala ina mai so a taimaka mashi ina mai son agaji ina mai so a huta shi daga cikin kumcin da yake ciki ina mai neman shari'a to sai ka tashi a lokacin ka jajiki ka bar matsalarta ka ka yi alwalla kana alwalla shaidan zai barka ka barta ka yi karatu a cikin nutsuwa kuma yanayin dama yana kama da yanayin nutsuwa ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ka yi dogon tsayuwa ka yi dogon rukuni ka yi dogon sujada ka yi rakau'i guda uku kawai kuma fanta ka ɗaga hannu ka yi ka zubar da hawaye ka roƙi ubangiji ya zama wannan shi ɗabi'anka wallahi sun matallahi sai ga ka canji a cikin rayuwarka ta ma ya zama to kawai dai allah dai ruwa nasa alƙiyamu wal ƙu'udu fi salatin lai kenan insha Allah ta'ala wannan zai zama mutum tashin karatu a sati mai zawa kenan ya kamata mutum ya sallar dare ka da ikon da zaka zauna ko kuma dole ka yi tsaye akwai kala kala daban-daban kusan kaloli guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin sallar dare ai a tsaye ai a zaune ai a fara a zaune a karasa da sauransu za su zo insha Allah ta'ala abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari Allah shi ne da mu shi da duniya mu Allah sarka sakamakon abin da yake gaskiya ne Allah ya hudda dukkan wani abu da yake na son zuciya da bin abin da yake ba daidai ba daga cikin zukatan mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك